الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين zamu ci gaba da mustalahul hadith a darasi na biyu ko littafi al-manzumatul baiquniya mun tsaya a baiti na shida zamu tashi baiti na bakwai mali yace وما أضيف للنبي المرفوع وما للتابع هو المقطوع وما أضيف للنبي المرفوع وما للتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بالسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنأن كعن سعيد أن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكٍ ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط tumala ya ce wa ma'udifa dama muna nan dangane da bayani akan karkashe-karkashen hadisai da kuma bayanin kowanne daga cikinsu kamar yadda ya faɗa wa zimi na ƙasamil hadisi idda wa kullu wahidin atawa hadda ya kawo maka wannan ya ce ga ma'anarsa wannan ga ma'anarsa to a darasin farko ya yi ta'arifin hadisi sahihi da alhassan da abda'if guda uku to na hudu wa ma duk abin da udifalin nabi aka jingina shi ga manzan allah sallallahu alaihi wasallama to almarfu'u ma'ana huwa almarfu'u akwai kaddara damiru fasilin wurin nan shi ake kira da hadisi marfu'i eh duk abin da aka ce annabi ya ce ko ya aikata eh to shi kenan shi ake kira marfu'un saboda haka duk sanda kaji an ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to haza marfu'un ko fa'ala rasulullah sallallahu alaihi sallama kaza to haza marfu ko fu'ila baina yadayhi kaza wa kaza wa lam yunkir to haza marfu sau haka da wanda ya da wanda ya faɗa da wanda aka yi a gabansa duk malaman hadisi suna kira ne da marfu'i cikinsa ana iya samun sahihi ana iya samun hasani ana iya samun da'ifi wa ma littabi'in abinda aka raba ga tabi'i wanda ba sahabi ba kamar sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib ya ce kaza annabi ya ce kaza wato ya ce kaza misali to shi ake kira makatu'i idan ya jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi aka jingina shi zuwa gare shi shi kila ya ce kaza ko ya aikata kaza to ana kiransa makatu'i an gane ko shi ne wa mali tabi'in huwal makatu to shi ake kira da alhadisul makatu shi ne ma ƙalahu tabi'i au fa'alahu duk abin da wani tabi'i ya faɗa ko ya aikata to ana kiransa hadis amma makatu'i ba marfu'i ba shi kan marfu'i to sai wanda ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sadaka duk tabi'an nan da karkashe karkashen su kibaru tabi'in ausatu tabi'in sigaru tabi'in duk abubuwan da ake ruwaitowa nasu hmm? kaji an ce ai ibnu sa'id wannan sa'idun bin al-musayyib ya ce kaza qatada ya ce kaza mujahid ya ce kaza al-hasan al-basri ya ce kaza to duk wannan hadisi ne amma al-maqatu shi ma ana samu wanda ya inganta ana samu wanda bai inganta ba ya danganta wasu kuma malamai na kira ne asar wal musnadu shi kuma wanda ake kira musnadi shi musnadi ana kiran hadisi musnad saboda siffar da ya zo da ita wadda zai ambata haka ana kiran littafi na hadisi da aka rubuta bisa wani tsari shi ma musnad shine duk wani littafin hadisi da za a tsara shi ko wani sahabi a tattara ruwayoyinsa wuri ɗaya to ana kira ne musnad kamar musnadu abi ya'la musnadul bazzar musnadul imami ahmad to don haka suke eh to amma nan hadisi yake ma magana al hadisul musnad eh ba littafin hadisi musnadi ba a hadisin karan kansa shine yace almuttasilul isnadi shine hadisin da isnadinsa ya sadu min rawihi daga malamin da ya ruwaice shi hatta mustafa har zuwa manzon Allah wa lam yabin kuma isnadin bai yanke ba to shine musnad kawai eh ya ji daga malaminsa shi kuma ya ji daga malaminsa shi kuma ya ji daga har zuwa ga manzon Allah to haza musnad eh sai ka ce hazal hadisu musnadun eh sannan akwai almusnidu hmm? bi kasirin nuni wancan da fataha ga nunin almusnadu shi ke ɗauka wa'ancan ma'anoni guda biyu da muka faɗa amma almusnidu ismul fa'il ne shine allazi yarwil hadisa bi isnadihi shine malamin da in zai kawo ma hadisi sai ya koro ma isnadinsa to shi ake kira musnidu innama al'amalu dinnan to sai ya dauko shi daga isnadi har zuwa ga sayyidina Umar har zuwa ga manzon Allah ba wai ce ma ɗaya zai yi manzon Allah ya ce a shi sai ya kawo maka isnadin nan da kake gani cikin littattafai irin su sahihul bukhari sahihu muslim to wannan kenan saboda haka ya haddace matanin kuma ya haddace isnadin don hadisin da ka kawo to zai ce maka ai ga isnadinsa wane ya ruwaito shi shi kuma daga wane shi kuma daga wane shi kuma daga wane shi kuma daga wane har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya zan isnadin bai yanke ba ta yadda kada a samu cikin isnadin an samu wanda bai ji daga malaminsa ba da ya an samu haka ga isnadi ya yanki ba a samu ittisali ba saboda haka hadisi bai zama musnad ba to wa ma duk hadisin da ya tasilu yake saduwa isnaduhu isnadinsa sai ya ce lil mustafa har zuwa ga manzon Allah bisam kulli rawin kuma tare da kowane rawi ya je riwaya daga malaminsa to shi mai sunansa fal muttasil shi ake kira da hadisi muttasili shi ku eh shi wannan abin da ake so kowane rawi a tabbatar ya ji daga na sama da shi shi ma ya zan ya ji daga na sama da shi shi ma ya zan sama da shi shi wannan sharaɗinsa sai an samu sama'i muttasili kenan amma musnad shi kawai an samu allika haɗuwa eh ba dai sun yi zamani da wani sun haɗu da malam wani ba kuma ya ce ya ji daga gare shi shikenan ba ruwanmu da sharaɗi ne ya ji ko bai ji ba kamar sharaɗin al'imamu muslim kenan eh shi da zara an samu allika shikenan to zai inganta hadisi amma shi al'imamu bukhari dole ko an samu allika an samu mu'asara to sai an samu tabbacin cewa ka ji daga gare shi ba wai kawai zaren ɗaya kayan zamani da wani ba a ko kayan zamani da shi to sai an samu yaƙinin kaji daga gare shi don akwai yiwuwar ga wani kaji to wannan sharaɗin bukhari kenan yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa aka rinjayar da sahihul bukhari akan muslim to hadisi muttasili yana da wannan sharaɗin amma shi musnad bai da wannan sharaɗi kawai in dai an tabbatar da wane da wane ya haɗu da wane ko ya yi mu'asara da shi kuma ya ce ya ji daga gare shi kuma shi amintacce ne to shi kenan hadisi ya zama musnad amma bai zama muttasili ba sai in an samu tabbacin cewa ya ji ya za a yi a samu tabbaci shine ya yi amfani da lafazin sama'i sami'itu wani kaza ko haddasa ni to waɗannan alfa suna tabbatar da cewa ya ji to in ka ji magana da in zaka akwai siyagu na abin nan ɗaukar riwaya eh akwai riwayar da kaji da kunnanka akwai abin da zaka faɗa akwai riwayar da kuma rubuta ma malami ya yi ita ma abin da zaka faɗa da ba ina ba ta gane to haka suke saboda a kiyaye amana ta ilimi kuma a kiyaye martaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan shine musalsalun to nau'i na gaba hadisi musalsali hadisi mai sarƙa shi malamai ke kira hadisi mai sarƙa Ƙulka ce shi ne hadisin da ma'ata ya zo ala wasfin bisa ga wata sifa. Duk hadisin da ya zo bisa ga wata sifa a cikin isnadin to shi ake kira musalsali. Mislu misalin kamar mai ruwaya ya ce, Amma wallahi, ina rantsuwa da Allah an ba'ani wani ya ba al'alfata, saurayi kaza ya bani labari da ya zo faɗa sai da ya rantsuwa. shi ma almajiransa sai da ya rance shi ma almajiransa sai da to haza musalsalu akwai hadisan da a haka akwai wani hadisin kuma za a ga a isnadin sifa ce amaliya kila ta zama ko tsayi akwai hadisin da an karwaito kowa lokacin da ya faɗe shi sai da ya tahe tsayi to wani ana kira ne da musalsali kamar yadda ya faɗa ka za ka ƙari haddasa ni hika'ima wannan hadisi da kuka ji na faɗa to na faɗe shi ne ya gaya mini shi ne lokacin da yana tsaye ba yana zaune ba sai zan shi ma in ya tashi faɗin wannan hadisin ko ya tashi tsaye ko kuma ya faɗi haka to ya zama hadisi musalsali almuhim ya zo da wata sifa kuma wannan sifa ɗin ta bibe isnadin tun daga farko har ƙarshe shi ma ana iya samun sahihi ana iya samun ba'ifi au ko kuma ba'a da bayan an haddasa ni ya bani labari tambassa ma sai aka ga yayi murmushi akwai hadisan da aka ga wata ran annabi ya faɗi su sai ya murmushi shi ma sahabin da ya ruwaita shi ma da ya karantar da almajiran sai ya murmushi musalsali kenan to do akwai su insha Allah ta'ala in mun shiga cikin misbahur rawi duka malam zai kawo mana misalai akai Allah ya sa muna da rayuwa da lokaci in kuma babu dai kowa ya tanade shi sai zawa balabi yan rayuwa ta yi halitta to wannan musassali kenan akwai azizun hadisi buwayayye wanda ya buwaya shi an ce an kira shi hadisi buwayayye ne saboda bai shiga hannun marwaita da yawa ba waɗanda suka roto shi ba su wuce mutum biyu ko uku ba kowace ɗabaka kila a ɗabakar sahabbai a ɗabakar tabi'ai misali a ɗabakar tabi'u tabi'i to wanda ya nuna ba waye na saboda bai zama ya yaɗu a wurin malamai ba to shi ake kira aziz min azza to shine ya ce marwif naini shine hadisin da mutum biyu suka ruwaito shi kamar a ce ga hadisi kwaya ɗaya mutum ɗaya ruwaice shi mutum biyu kai suka ruwaice shi a zamanin annabi haka a tabi'ai haka a tabi'u tabi'ina au salasa ko kuma uku wannan saɓani ne na malamai wasu ce marwis naini shine azizi wasu ce a salasa mutum uku to mashhurun sai hadisi mashhuri shi kuma kishiyar wancan azizi shi ko wannan wanda ya shahara jama'a sun san shi ya zama mashhuri shi kuma maruwi fauka ma salasa shi ne hadisin da aka samu sama ga mutum uku ko wace ɗabaka eh sun ruwaice shi wannan ma suna da yawa hadisai musamman irin mutawatirai haka irin su hadisin man ka zaba alayya muta'ammida kaga ko a sahabbai ɗaya an samu sahabi sama ga tamanin da sun karwace shi sama ga tamanin wasu ma sun ce sama ga ɗari man ka zaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar to suna da da yawa hmm suna da yawa mu'ana'anun sai hadisi mu'ana'ani shine hadisin da aka ruwaito da an ba a ce sami ito ba ba a ce haddasa ni ba ba a ce akhbara ni ba a ce amba'a ni ba kawai da ya zo sai ya ce dai an fulani ko an shaikhi ko an ustazi sai amfani da lafazin an to shi ake kira da hadisi mu'an'ani wanda an yi an'ana da shi wajen ruwaito shi to illa an'ana tana nuna an ji tana nuna ba a ji ba idan ya ce an fulanin zai iya yiwa ji yayi zai iya yiwa to wannan ihtimali sai malamai suka ce to idan mun ka samu hadisi a isnadinsa akwai an ana ba za mu ce kai tsaye ya inganta ba sai mu kalli wanda ya zo da wannan an ana din in mudallasi ne ya shahara da ɓoye malaminsa to sai a rauna na hadisinsa in kuma baya ta dalisi kwata-kwata a riwayarsa za a yi bayani kan ta dalisi nan gaba to sai a inganta riwayarsa in baya ta dalisi sau da haka abinda asali shine injiye ya ce ya ji in faɗa ake yana ji ya ce faɗa ake aka yi yana ji ba wai ya ce an ba to shine kamar a ce ga hadisi an sa'idin an karam to kaga shi sa'idu yana yiwuwa ya ji daga karam karam sunan mutum ne yana yiwuwa kuma bai ji ba tunda an ya ce shi ma wanga da ya ce an sa'idin yana yiwuwa ya ji daga sa'idu din yana yiwuwa bai ji ba amma inda cewa ya same ito sa'idan ga magana ya ƙari ko haddasa ni sa'id to wannan ana ana tagushi yanzu an samu yaƙini ya jiya daga sa'idu ya ji daga sa'idu to ka gani a ƙa'ida ta hadisi misali malami ko hadisai ya rubuta a littafi ya baka ya ce ka je ka karantar da waɗannan ruwayoyi daga gare shi to ba za ka je ka ji daga malam wani ba an gane ba haka za ka faɗa ba don ba ji ka yi ba ya baka ne kitabatan a rubuce baka hmm? ko kuma ya karatu sai aka ɗau sautinsa an ka kai ma kamar yanzu wani karatu da muke yi kai baka zo karatu ba to ba za ka ce ka ji na ce ba in ka zo riwaya ba za ka ce same itu kaza ba don ba gaban ka aka yi ba sauti ka jiya yana yiwa sautin ɗin a yi editing ko bai yiwa a samu muryar wani mai kama da tau eh to kaga saboda haka baka ce ya sami itu baka cewa kuma haddasa ni duk daga sautin ko da nawa ne fa eh sai ka sa kaidi in har ka ce sami itu to sai ka ce sai ka kawo na sai ka ce bilwasida in ka ce bilwasida misali an tabbatar yanzu kenan ba gaba da gaba ka ji ba sami'tu an sami'tu an shaykhi bil wasida na ba ta rangani to wannan shine ka'ida ta malaman hadisi in ka ji karatun ba a kaset to karka ce ka ji daga gare mu kaset ka ji ni baka ji daga gare da ba eh karka ce na ce yanzu in kana son ka tabbatar ni ne sai ka dawo wuri na in ka tambaye ni na ce maka eh lallai ni ne na maimaita ma to yanzu kana da tabbacin cewa ni ne to haka malama hadisi suke yi Mhm. to a ƙa'ida ba ka sauraron kasa ɗaya ka ce kayi littafi wurin malami ba a yi haka wannan yaudara ce Eh, ba yaudara ce malami bai ganka ba kai baka ga malami ba kawai dai kasa ɗi ne ka jiya a network ka bibe kasa kuma ka ce ai ai malamin wani ne to ba laifi ka faɗi haka amma ka yi ƙaidi eh eh amma ba mu- ba mu ba sharatan ba yanzu abu guda na in kana so idan ka bibe littattafan ko kasusuwa ɗin ka iya su to akwai wata hanya da su malaman hadisi suka bayar shine ka koma wajen malamin sai ya baka ijaza eh to akara makalla na bibe karatuttukan ku da littafi kaza da littafi kaza kuma alhamdulillah na fahimta ya akwai inda ba gane ba ka yi tambaya a gaya ma sai ka ce to ina nema a bani ijaza sai ce to na baka ijazar littafi kaza da ka saurara na baka ijazar littafi kaza na baka ijazar littafi kaza sai ka tafi to shi ma a haka in ka tashi baka bada labari to zaka ce malami na ne a littafi kaza amma bil ijaza bil ijaza sai ka ambaci ijazan nan saboda amana ta karatu to harka ilimi ba a sata ba wa mubhamun sai hadisi mubhami wanda an ka ɓoye shine ma fi hirawin lam yusam a samu cikin isnadi ga rawi amma ba a ambaci sunansa ba kawai dai a zo a ce an fulanin to ai kowa fulanun ne eh zairu fulanun ne amru fulanun ne ko sai aka ɓoye suna ne sai aka ce ɗaya an fulanin ko an ka faɗe shi da wani lakabi wanda ba a san shi da wannan lakabin ba to mu bahami kenan na'am eh duk abu ɗaya ne ai fulanin din shine ba a so abinda an gaba ne kan maimaita to shi ake kira don asali kowane malami a faɗe shi da sunansa shahararre ko da kana da suna na yanka amma baka shahara da shi ba to in almajirin ka ya tashi ruwaya daga gare ka wancan da ka shahara da shi shi zai ambata ba zai faɗi sunanka ba eh kila ka shahara da aliyu ko amma eh, sunanka kai aliyu amma ka shahara da ɗanladi shi jama'a sun ga sani to ya tashi ruwaya ɗanladi zai ce ko ya haɗa biyun amma bai halatta ya takaita ga aliyu kaɗai ba don kada mai saurare ya ɗauka wani aliyu ake nufi ba shi ba yanzu in ya ambaci aliyu to ya kawo ibihami a'a ya faɗe shi da abin da kowa ya san shi da shi eh to wannan shine ka'ida to wa kullu ma qallat rijaluhu do hadisin da marwai mazaje ne suka yi karamci na isnadi ala to shi ake kira hadisi ali ko isnadi ali shine hadisin da marwaita ba su da yawa kai tsaye sai ga annabi kila mutum biyu ne ko uku kamar galibi in kana karanta mawaɗa isnadin maliku za ka ga mutum biyu ne uku za ka ji ya ce an nafi'in an ibn umara an rasulillahi kaga mutum biyu tsakanin maliku da annabi nafi'u ibn umar to duk isnadin da haka da irin wannan siga shi ake kira da isnadi ali madaukaki ana malaman hadisi suna kimanta shi suna kimanta shi wa didduhu kishiyarsa zaka allazi qad nazala akwai isnadi nazili al-isnadun nazil shine kishe wancan wanda kila akwai mutum bakwai tsakanin malami da da manzon Allah da in kana karanta sayyid bukhari zaka yi ta ganin su haddasani awwani haddasani an fulana an fulana an fulana an fulana to haza isnadun nazil eh bai kai daraja wancan ba amma ko ne ana iya samun sahihi cikinsa ana iya samun da'ifi an gane abin lura shine rijalu din eh siqatu ne ko ba siqatu bane amintattu ne ko ba amintattu bane ba wai da kaga a isnadi ali kace shikenan sahihi bane la a'a sai an dubi mazajen kamar wancan isnadi misali maliku siqatun ne sabat nafi'un shi ma siqatun ne sabat abdullahi da umar kuma sahabi ne saboda haka haza isnadun sahih to haka ake bi ba wai karancin sa ake kallo ba hmm? wa ma adabtahu hadisin da ka raba shi ilal ashabi zuwa ga sahabbai min ƙaulin nazance wa fi'ilin ko aiki fa hawa mawqufun to wannan shi ake kira da alhadisu almawquf kamar yadda can wanda aka raba ga tabi'i almaqatu maganar tabi'i ko aikin tabi'i almaqatu maganar sahabi ko aikin sahabi almawquf to shi za ka an ce haza mawqufun ma'ana magana ce ta sahabi bata kai ga annabi ba akwai su da dama sai ce zukin mawkufin zukin an san shi zukin ma'ana olim an san shi da suna mawkufi wa mursalun sai hadisi mursali eh mursali idan malaman hadisi sun ce mursali to shine abin da za a faɗa to ko wani malamin larabci shi mursali kawai na loga ya sani sai ya ce an ce ha za hadisun mursal ya ce to wannan hadisi ne wanda an ka sako wai hadisi ne wanda an ka sake saboda bai sai yaran malama hadisi to wannan shi ke nuna maka dole komi sai ka karanta ba komi in ba haka ba sai ka samu matsala yanzu fiƙihun ma a hadisai za ka ciro fiƙihu a ƙur'ani za ka ciro fiƙihu to idan ba ka san yaren malaman hadisi ba in ka zo sai ka yi ta kwaɓa hadisun busassun sai ka ce hadisi wanda an ka dabaibaye da sarƙa kaga ba za a fahimce ka ba eh hadisi mursalin ka ce wanda an ka saki ko faɗuwa ya komi kake nufi ba sani to wannan sai ka koma ga yaren malaman hadisi in mun ce kaza kaza muke nufi in mun ce kaza kaza muke nufi haka su ma fuka ha'u suna da nasu kowa na da nashi yari an fahimci wannan to wannan kenan sai ce minhu sahabi yu sakat shine hadisin da a isnadi kawai sahabi an karasa amma kowa akwai a isnadin lafiya lau yake amma sai wajen sahabi sai aka cire sahabi sai tabi'in sai ya jingina magana zuwa ga annabi shi kuma bai yi rayuwa da annabi ba to tun da bai yi rayuwa da annabi ya za a iya ce annabi ya ce a gaya ba zai yi ba akwai sahabin da ya gaya mai ko wani tabi dan uwansa to sai a ce hadisin mursali ne ba a hujja da shi tunda cikin sharuɗan hadisi sahihi shine ittisalus sanad ittisalus sanad sai isnadi ya sadu duk hadisin da isnadi ne bai sadu ba ba sahihi bane ba sahihi bane ba a ce to shikenan tabi'in ga makareci ne a ba ruwanmu da wannan ba wannan ake kallo ba shi an ka karyata ba akwai shakka na yiwuwar ya ji daga wani sahabi to in wani tabi'i ne ya bashi labari to shi ma wannan tabi'in ana neman waye ya gaya mai cikin sahabbai tunda shi ma bai zamani da annabi ba to shi sai malamai sai su raunana hadisinsa sai an samu wata hanya wadda aka samu ya bayyana sahabi to sai a inganta hadisin irin hadisan abu gadul halali ilallahi at-talaq da duk hadisai ne mursalai suna nan da yawa hadisai ne mursalai irin su assalamu alaikum suna nan da yawa dai insha Allah in mun je misbahun rawi duk za ku yi ta ganin amsila wa qul garibun to sai hadisi bako eh bako yan ji hadisi bako to ba bako a luga a yare ba wanda jama'a ba sani ya ba shi ake nufi ba shine marawa rawin fakat wanda rawi guda ya royace shi kamar innamal a'malu bin duk sahabbai sayyidina Umar da ya royace shi duka amma ka dibi karfin sa shi kadai to haka shi ma mutum ɗaya ji daga daga sayyidina Umar to haka haka haka hadisi ya ta tafiya sai da kan na hudu sannan hadisi ya yi ta yaduwa to wannan duka shi ne to garibi kenan saboda haka kaka ce hadisi garibi wanda ba a sani ba to wa bai san shi ba ko baƙo to kaga yawwa masu sauraren ka ba za su ba za su fahimce ka ba ko ba za su gada abin da kake nufi ba to wannan kenan garibun sannan ya kamata dai mu tsaya sai wani sati in man dawo sai mu ci gaba ko? na'am na'am Malami ce bambanci tsakanin hadisi wanda ake kira aziz Hmm.
Ali.
ali kuma ali shine mai wanda an ka bada misali mai karamin isnadi ka gani isnadinsa zuwa ga annabi zuwa ga malamin da ya roce shi ba adadi mai yawa azizi kuma kowace ɗabaka a samu mutum biyu kawai an ka samu ɗabakar sahabbai ɗabakar tabi'ai ɗabakar tabi'u tabi'i shine azizi ka gani shi ake nufi da azizi eh, kowace ɗabaka amma shi shi hadisi ali ba dole sai an samu wannan sharaɗi a ko kawai dai a muradi hanyar da ya zo to ya zan hanya ce gajera ta ɓangaren malamin Mm. to sai mi Mm? insha Allah mun shiga misbahun rawi ko su littattafai na musalawar hadis so za a tsawaita bayanai to ba wani mai tambaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته